الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجله إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله قواعد شافنا لا نعم شافنا أشرين دهود ونسها نفس إتا مرشدة wanda jiya muka yi muƙaddima a kanta shi ne ilam ka yi sani arshadan Allahu Allah ya shirye mu wa iyaka da kai annallaha haƙiƙa lallai shi Allah azza ya buwaya wa jalla ya ɗaukaka shi Allah azza wa jalla wahidun makaɗaici ne fi mulki a cikin mulkinsa ya ma'ana shi yake shi kadai yake gudanar da mulkin laisa lahu wazirun ba yi da mataimaki sarki zaka ji yana da waziri ciyaman yana da bayi gwamna yana da deputy president yana da bayi ko sanin president shi ma yana da bayi sa shi ma shugaban sufika na wakilai yana da bayi house assembly shugabansa yana da bias ɗinsa kaga ba shi kadai ba shi kadai ke gudanarwa ba wataƙila har da yana da 'yan kwamiti ma kowane kwamiti da chairman ɗinsa ko haka sarki yana da hakimai mataimaka yana su ma suna da lawanai su ma suna da masu unguwanni to shi Allah wahidun makaɗaici ne fi mulki a cikin mulkinsa shi kadai yake zartar da mulkinsa saboda isa da ƙasaita khaliqul alami shine mahalicin talikai da asirhi gaba ɗayan alam din al'ulwi alam alamul ulwi sune madaukaka mala'iku da ruhanai da sauran halittun da suke rayuwa a cikin sammai bakwai wasufuli da alamun sufuli makaskanta wanda suke rayuwa a ƙasa a kamar mutum da aljan da dabbobi da tsirrai da halittun ruwa ka gane Allah yana da alam iri iri akwai alamul insi akwai alamul jinni akwai alamul mala'ika akwai alamul hasharati akwai alamul dawabi akwai alamul jamadat ina fata an gane shi yasa ce maka bi asrihi ma'ana bi asrihi bi ajma'ihi gaba ɗayan alam da dukkan nau'o'insa alam din al'uluwi madaukaki wasufuri da makaskanci duk Allah ne mahalicinsa domin yana cewa lauka na bihi ma alihatu illallahu la fasadata da akwai wani abun bauta fihi ma cikin sammai da kaskai illallahu wanda ba Allah ba to la fasadata da sun yi barna da sun yi yaki Allah saman zai ce bari ya sako ya yaki Allah kasan ya haɗe mulkin gaba ɗaya ko na kasan ya ce bari ya hau sama ya yaƙi na saman ya kashe ya haɗe mulkin gaba ɗaya kamar yadda al'adar sarakunan duniya yake to wannan shi ke zama maka Allah ɗaya ne inda biyu ne to sai ka ji labari ko a tarihi an taɓa yin yaƙi tsakanin Allah na gu kaza da Allah na gu kaza amma baka taɓa ji ba law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata saboda haka Allah shi kadai ne mahalicin alamul ulwi da alamul sufuli wal arshi da al'arshi wannan can ya yi umum nan kuma yana yin takasisin ami an aka ce al'arshi shi ma alamun ulwi ne don a sama yake wal kursi shi ma alamun ulwi ne a sama yake wasu ma wasu zamme bakwai alamun ulwi ne wal arbi ƙasa da ƙasai su kuma alamun sufuri ne wa ma fihi ma da abin da yake cikin sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sammai da ƙasai jami'ul khala'iki dukkan halittu makahuru na ababen rinjayarwa ne da kudrati da kudrarsa ababen rinjaya ne da ƙudurar Allah ikon Allah ya rinjaye yadda ƙudurar Allah ta tsara haka za su gudanar da rayuwarsu bai san su kaucewa ƙudura ta Ubangiji ba alhamdulillah sai mu akabari shafi a cikin tabakatun shafi'iyya baka san ta sunan littafi a tabakatun shafi'iyya babban littafi kamar mu dawwana ne ko a ashe suna da al'um a shafi'iyya akwai al'um ita ce kamar mu dawwana a malikiya to amma suna da a tabakatun shafi'iyya alama su ka da zuwa da lafiya ya fuska to Allah ya ba da lafiya ina ne shafi na shafi na arba'in da biyu akasari shafi arba'in da biyu wa fada'iluha mustahabbanta ita sallah rafu'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda al-ihrami a wajen kabbarar harama hatta tuqadilal uzunaini har sai sun dauranci kunnuwa ka gane har sai sun dauranci kunnuwa guda biyu in ka ɗaga su wa ƙaunul mamuni da kuma faɗin mamu wal fazzi da mai sallah shi kaɗai su faɗi rabbana wa lakal hamdu ka gane yayi amma shi mamu bayan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu sunna to kuma mustahabbi ne ya faɗi rabbana wa lakal hamdu shi kuwa mai sallah shi mamu zai faɗi iya rabbana wa lakal hamdu ne imamu su shine mai faɗin sami Allahu liman hamidu shi yasa ce wala yaqulu hal imamu liman baya faɗin rabbana wa lakal hamdu in ya faɗi sami Allahu liman hamidu shikenan mamu shine mai faɗin rabbana wa lakal hamdu illa fi qira'atis sirri sai dai a cikin karatu ah ya abun yake ne ba ta aminu ban faɗa ba ai wannan walmamumin ne ya ɗauke ni muka ce ta fi ƙabilar uzunaini ba wa ƙaunul ma'amuni wal fajr rabbana wa lakal hamd yawa da faɗin mamu da mai sallah shi kaɗai su faɗi rabbana wa lakal hamd mustahabbi ne liman ya faɗi sana liman hamidahu bal rabbana wa lakal hamd mamu bayan ya faɗi sana Allah liman hamidahu ya faɗi rabbana wa lakal hamd mustahabbi ne wa ta'aminu da yin amin ba'ad al-fatiha bayan fatiha lilfazzi ga mai sallah shi kadai wal ma'muli da mamu ina fata an gane wala yaqulu hal imamu liman baya fadin wannan kalmar ta amin illa fi qira'ati sirr sai a cikin karatu na asirce idan a bayyana ne ya baro mamu fadin amin wa tasbihu da yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'u mustahabbi ne والدعاء da yin addu'a tun sujudi a cikin sujada mustahabbi ne wa tadwilul qira'ati da tsawaita karatun sura fi subhi a cikin sallar asuba wa zuhru azhar saliha tana binta ita asuba wajen tsawo ita ma tana da tsawo amma bata kai ta ba ita take biye mata a tsawo wa taqsiruha da gajarta ta ita sura fil asr cikin sallar la'asar wal maghrib da sallar magriba wa tawassuduha da tsakaita sura في الإشاء تكون صلى الإشاء الحمد لله إنه أسمعوا شافي لنا شافي لنا أربعين دشدة لا لا مساجي الخامس ركن نبير نقل شيء daga cikin rukunan juma'a shine ne mawdu'ul istidani gurin da ake tabbatar da zama فلا تقام الجمعة باء تأيد الجمعة إلا في موضع في أتكين قولي يستوطن دا أكي زونا وفيه أتكينها كلمة الوطن لما زوني قولي كو قلي أنا تمسا وطن أسا ما سنة تمسا وطن كاغاني أي تو يزما إندا أكي سو أي أيد الجمعة يزما قولم مد واتو كويو شكاغو لاني دا دامنا بزرا كو تاريخ ana samun mutane isassu da za su yi juma ba garin makiyaya ba ne wanda in rani ya aka zo ba za a samu kowa ba ba wani tsibiri ne na masunta wanda idan rani ya yi kowa zai watse ba ba wani daji ne da ake haɗuwa a ci kasuwa ka ga mutane sun taru amma in ba wannan ranar ka zo ba kowa sai guri wanda yake matabbaci yustaɗanu da ake tabbatar da zama fiye a cikinsa wa ya kunu mahallin ya zamanto mahalli ne bil iqamati na zama dai guri ne na dawwama ko gumi ko ɗari in ka zo akwai mutane yumkinul maswa almasawa zama yumkinu yana tabbatuwa fiye a cikinsa ka gane ai duka wannan sunaye ne da gurin zama da almahallu da yake ya kunu mahallan shi ma mahalli ai gurin zama ne ko alwadan ko almawdinu shi ma gurin zama ne da yake yustawdanu ko al-istidanu haka nan al-iqama anan yana nufin zama a guri haka nan almaswa shi ma gurin zama eh akrimi maswahu ki girmama mazauninsa eh to lil iqamati yumkinul masawa da ake tabbatar da zama fiye a cikinsa baladan babban gari ne kane ya kasance au karetan ko alƙarya ne inda duk sanda ka zo za ka samu mutane a garin isassu ko mutanen shi yasa mai ziya yake maka daga cikin sharaɗin jama'ar mustajnina an gairihi zama sun wadatu ga barin wa'ansu ko mutanen riga ko mutanen ƙauyuka ba su zo ba su kaɗai zai sani su ba kasu dogara da mutanen da suke ƙauyuka da yake kewaye da su in su ba kamar ƙauyukan ne in ba an zo an haɗu ba gaba ɗaya juma'a ba za ta yi in kowa ya zaman sa a ƙauyensa su ma juma'a ta su ba mai yiwuwa ba ce da wannan ba za a tsaye da juma'a ba tun farko duk wannan abin da yake nufin gaya ma kenan mawdu'ul istiqali ولا تقام الجمعة إلا في موضوع يستطيع فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المسوى فيه بلدا كان أو قرية الحمد لله من جمع ركن الجمعة غدا بيار سولا أذرون لدوبا إذن شافي دليل سبعين دانا سبعين دوكو إذنية مدينة سبعين لأكو وأوجه الإهرام فسكوكين هرما دعيكين هجي أربعة قداه دني يتي وأفضلها ما في فللنتا الإفراد شين هجي إفراد كأيت هجي كي هجي كأي بند أبرا إلا فاتا أنغاني وهو أبن دعيكي كلمة إفرادي أن يهرم بالحج يهجي يهرما دنيا حجي مفردا shi kadai hajjin ba tare da ya yi kirani ya haɗa niyyar hajji da umra ba ba tare da ya fara yin umra daga baya ya zo ya yi hajji ba wannan sunansa tumati sun mai za fara ga min af'alil hajji sannan tun daga miƙati ko a watan shawwal ya zo miƙati ya yi niyyar hajji ya zo bai warware harami ba sai da aka yi arfa aka yi jifa to idan ya gama ayyukan hajji gaba ɗaya yusannu lahu ana sunanta masa an yi hulima bi umratin da yi harama da yin umra ta gane ai wato a takaice dai mutumin da ya fara yin haji sannan daga baya umra shine ya yi ifradi mutumin da ya fara yin umra sannan ya yi haji ya yi tumatti mutumin da ya haɗa haji da umra tun a yi ƙaci shine ake kai masa ya yi kirani mutumin da ya ɗauko tumatti'i ya zo sai ya ga lokaci zai ƙure masa ya fara ɗawafi ya ga arfa za ta tsere masa ko ya gama ɗawafi bai yi sa'ayi ba ya ga arfa za ta tsere sai ya bari ya yi niyyar hajji ya tafi arfa shi kuma ya yi hajjin irdafi ina fata an gane shi ya sa malaka muka audu irami arba'atu kuma maimakon ya kawo mana dukkan su guda hudu yana da kyau tun da kafa ɗaya lissafin sai a kawo su to amma sai ce maka wa afdaluha al-ifrad wanda yafi falala a malikiya shine ifradi to ina sauran guda uku bai fada ba to shine ifradin da tumatti'i da kirani da irdafi wa ihramun rajulu haramcin namiji a cikin daukan harami fi wajihi cikin fuskarsa ne wa ra'asihi da kansa fa ya harumu alai yana haramta gare shi saturu ma ya rufe kai da fuska bima yu'addu satirin da duk abin da ake tanada mai suturcewa kal imamati kamar rawani ba zai daura rawani ba in ya in ya daura harami wal kirqati da wani kyalle a kansa ko hankicib ne ba zai daura a kai don ya masa maganin zafi ko sanyi ba wa kullu ma yutafa'u bihi da dukkan abin da ake amfani da shi min al harri daga kare zafi wal bardi da kuma sanyi wannan abin da ya shafi abin ɗaurawa kenan ko gurin da aka haramta masa rufe ba a saman jiki kai da fuska to amma ya ce maka wa ya harumu alai lubsul khatam sanya zobe yana haramta ga mutum da yake sanye da harami ka gane ai mace ko namiji duka haramun ne wa ihramul mar'ati shi kuma haramar mace fi waje ya cikin fuskanta ne wa kaffaya da tafuffukanta fakat kadai za ta iya rufe kanta ta gane ai ba kamar namiji ba da baya rufe kai za ta iya sa kuffi ko takalmi sawu ciki za ta iya sa riga da wando ita tsinkakki ta ji aka ce ita mai ɗaura zani aka ce ta iya sa wando kai mai sa wando ka tafi dai ka zauna bigidir daga kai sai wannan gyauta walaha ya halatta gare ta an tasdula ala wajiha sauban an tasdula sauban ta saki wani mayafi ala wajiha akan fuskanta ya ajin satir a dalilin sutir cewan fuskar amma fa ba liƙabi ba fa sauban aka ce ba ba liƙaban ba wani ko gyale ne ko ɗan kwali ta ɗora a kai labinsa a kai rabi kuma ya sauka ya kare fuskar mai shara-shara wanda za ta dinga ganin gabanta. Wala ta gari zuhu shi ma kanta tsinke shi da ibratin da allura. Ka gane ba tsinke yake nufi ba, wato aka ce garaza ya kafa, ne ake ta wancan abin fil. Yawwa wala ta gari zuhu ba ta sanya masa fil da ibratin da allura, ibra shi ne allura, wana wuya da makamancinta. Ba ma maganar ɗinki ba, ko fil akwai ta allura mai dan tsini da yan kayan koli suke sa a jikin riga ko to to sai ke nufi ibra anan ka gane ai ai ita allura ana ce mata mai almikiyar ko ko ko alkiyadi hatta ya rijal jamalu fi sammin kiyadi to ibra wani yar karamar allura mai kaman kusa da ba dinki ana kama abu ne to ko shi ba za ta sa kawai ta dora a kai ta sake shi shi yasa an ta sudula sauban ta saki ma yafi ala wuce ya li ajri satin in ta sai ta kyakkyawa ce idan mutane maza suna ganin za su fitile ta ko za ta fitile su da kyanta to ba laifi ta saki kyalle da zai kare fuskar nasu amma ban da liƙabi fa in ta yi liƙabi sai ta yi fidiya to alhamdulillah sai ne misala risalatukum shafi na nawa babun fi salami wal istizani wannan babi ne da yake mana bayani cikin sallama wal istizani da neman izinin shiga gida kowanne hukuncin sa daban ne dan kayi sallama an amsa to ba shi ke halatta maka kuma shiga gidan mutane ba yawwa kowanne matsayinsa da hukuncinsa daban ne za mu ji a cikin babu ji da hukuncin ganawa da juna ko za ka gana da wani mutum to za mu ji irin hukuncin dokokin da aka tanada na ganawa wal qira'ati da yin karatu tilawa ko taƙara a halin tafiya ko a halin zaman gida wa du'a'i da kuma bayanin addu'a wa zikirin lahi da kuma bayanin zikirin Allah wal ƙauli fi safari da abin da ake faɗa na addu'a a cikin halin tafiya duka za mu ji waɗannan a cikin wannan babi wa raddu salami kaga biyar da sallama wajibun wajibi ne hukuncin farko ke na fi salami ba sai an yi sallama ba sannan ake juyarwa ko to bai fara sallaman ba saboda ita sunna ce sai gabatar da wajibi shine raddus salami wa ibtida'u fi farawa da yin sallama kai wa musulmi sallama an ka gamu da shi sunnatun sunna ne muraggabu abin kwadaitarwa na lada ya tabbata fiya a cikin wannan sunna wasalamu abin da ake ce masa sallama an ya kula rajulu mutum ya ce assalamu alaikum ina fata an gane assalamu alaikum shi ne sallama wai ƙulun radu shi kuma mai jura da sallama yana cewa wa alaikumus salam kaga wata shi bai sa wau ba shi kuma wannan zai sa wau kuma zai yi badalin kalmar in ya so assalamu din ya kai da ƙarshe alaikum din ya dawo da shi farko ya ce wa alaikumus salam au ko kuma ya ƙulu ya ce salamun alaikum duka ɗaya ne a sallah ne ba za ka ce salamun alaikum a sallamar tahlili ta farilla amma a gaisuwa ka iya cewa salamun alaikum kama kila lahu kamar yadda aka gaya masa assalamu alaikum kama ka ce assalamu alaikum daidai ne ko assalamu alaikum ka ce wa alaikum salamu daidai ne wa akasaru ma yin yi salamu mafi yawancin abin da sallama take tike wa a cikin lafazinta ilal barakati zuwa albarka ne wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu iya nan ne ba a so ka tsala wata kalma akan wani ina fata an gane ba Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an gaishe ku bi tahiyatin da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum to sai Allah ce fa hayyu kuma ku gaida masu gaishe ku bi ahsani da mafi kyawun minha daga wacce aka yi yace assalamu alaikum to an so ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga ka gaishe shi bi ahsani minha idan kuma sun bauko ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga ka gaishe shi bi asana minha amma in tun farko bai rage maka ba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kai ma iyalan shi yasa Allah ƙarshen Allah ya ce auruduha ko kuma da ita kamar yadda aka bu saboda shi ne mafi yawancin abin da kalama take tikewa ilal barakati zuwa albarka shine wa barakatu an ta kula in kana so ka kai kololuwa ko ka kai matuƙa wajen sallama kana faɗi ne fira duka cikin a fira duka cikin juyarwarka da sallama sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wala ta kul fira duka baka faɗi cikin juyarwanka da sallama baka faɗi salamullahi alaika ba za ka ce salamun la alaika ba musu Allah ya tabbata gare ka a ko dai salamun alaikum ko assalamu alaikum in ina fata an gane dalili ko mai shari ya ce maka da annahu lam lam yurid bihi khabaru ba wani hadisi da ya zo da shi anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wala huwa ma'asuru kuma ba abin da aka samu asarinsa bane an salafi salihi daga marigaya na kirki saboda haka ba za ka ce salamun lahi alaika ba wa idza sallama wahidu min al jama'a idan ɗaya daga cikin jama'a da yawa suka yi wa wani ko wasu sallama suna tafiya jama'a da yawa sai ɗaya daga cikin yace assalamu alaikum ajza'a anhum ya isar wa saulan ba sai kowa yayi sallama ba wa kazalika haka nan in radda wahidun minhum idan ɗaya daga cikin jama'a da yawa ya amsa sallamar da aka yi musu ya isar wa sauran ba sai kowa ya amsa ba. Wani sallimin rakibu lalle ne mahayi ya yi sallama alal mashi ga mai tafiyar kafa idan sun gamu. Za ku yi kiliya da mutum ko ka zo a kan abin hawa za ka wuce shi, to kai da kake kan abin hawa kai ne za ka masa sallama yana da haƙƙi mai tafiyar kafa ka masa sallama. Walmashi shi kuma mai tafiya da kafa haƙƙin sallama yana wuyansa alal jalisi ga wanda yake zaune in ya zo wucewa da ƙafarsa in ya ga wanda yake zaune to ya masa sallama alhamdulillah wal musafahat sai ne ashatul adawi shafi na nawa hashiya ɗari biyu da talatin da biyu da ya mu tashi wala zani wala ya dau rajul imra'atahu miji baya takun matarsa almuslima wata take musulma awil kitabiyya ko kuma ahlul kitabi au mata ko ku yangarsa da yake taku musulma ko ahlul kitabi allatin qala an hada muhaibin wace jinin haila ya yanke mata au nifasin au dami nifasin ko jinin biki ba zai take ta ba duhu saboda tsarkin da ta yi bitte mumi da yin taimama taimama ai ba wanka bane ko yawwa ba zai take ta wadan jini ya ɗauke har ta yi taimama ta yi sallah al mashuhuri abu sa kauli mashuhuri hatta ya jida min al ma'i wa fi riwayati a cikin wata riwaya hatta ya jida akwai alif tasniya har sai sun nemo shi da matar tasa kenan min al ma'i shashshan ruwa mata ta daharu bihi al mar'atu wanda matar za ta yi wankan haila da shi aure a mutu ko ku yanga tasa za ta yi wanka min damil haidu na jinin haila au damin nifasi ko jinin biki sun sannan ma'aikata harami biyu su nemo wanda za su yi wankan janaba da shi jami'an gaba ɗaya mina janaba da idan sun yi jima'i wato aƙalla matarsa don jini ya ɗauke mata baya halatta ya kake ta sai an nemo ruwan wankan mutum uku na farko ya ba ta ta yi wankan haila ko wankan biki sannan kuma in suka yi jima'i suka gama kowa ya ɗauki ruwansa ya je ya yi wanka wafi ruwaya a cikin wata ruwaya ya taɗaharu bihi can an ce ya taɗahara ne sun ma ya taɗahara ne wata ruwaya kuma ya taɗaharu bihi wanda zai yi wanka da shi wa ma ƙala huhuna abinda malam ya faɗa a nan na wannan jumloli da muka karanta yufassiru qawlahu yana fassara fadin sa akiral kitabi a ƙarshen littafin risala a ƙarshen can cikin babu jumalin din nan yana cewa wa Allah ko yuqrabbun nisa ba a kusantar mataye fi da mai haibihin na cikin jinin hailan su a wani fasi na ko cikin jinin bikin su eh au da mai fasi ko kuma cikin jinin bikin su abin da ya ka a ƙarshe kenan da Allah zahirahu domin zahirin wannan ƙauli in kala an hunna ka gane ai wannan magana ta ƙarshen littafi da aka ce ba a takun mata cikin jinin haila ko cikin jinin biki to zahirin sai nuna idan jinin ya ɗauke ya zala hulwa ɗau kamar yin jima'i ya halatta gare su a zahirin wancan lafazin an ta cikin jinin ne kawai ba za a take su ba amma bai ce har sai sun yi wanka ba to wannan jumla da muka karanta ya ce hata ya ji da min alma'i ma ta tadaharu bihi mar'atu kuma ma ta tadahara ni bihi jami'a kaga ya fassara wancan wa huwa qawlu ibnu sha'ban shine fadin allama ibnu sha'bana wa qala ibnu bukair shi ko yace a'a ba ya haramta bane yukrahu ana karhantawa an ya da'a miji yayi taku qabla al-ijtisali kafin yin wanka na haila ko na biki wai dan tayi taimama wa inna man sana'a minhu ko yin jima'i yana hannuwa gare shi alal mashuri abu ka kauli mashhuri da Allah taimama domin ita taimama la yarfa'u hadasa baya daukewar hadasi na wannan hailan ko wannan biki yana halatta maka sallah ne to tunda ko bai dauke ba to ko bai halatta jima'i ba wa inna ma huwa mubihun lis salati faqat yawwa taimama yana halatta mata yin sallah ne kadai baya halatta mata jima'i alal mashhuri abu sa kauli mashhuri wa yukazu min kalami ana riko daga wannan zance nasa anna tayammuma ashe ita tayammuma yusamma dahuran ana ambatanta dahuran mai tsarkakewa wa huwa kazalika hakan zancen yake li kauli domin fadin manzo Allah alaihi salatu wassalamu da yake wa turbatuha turbayan ita wannan ƙasa da Allah ya halatta mana dahuran mai tsarkakewa ne ka gane ai a wata ruwa da ya cewa wa ilatil ardu masjidan wa dahuran an sanya ƙasa ta zama gurin yin sujada gare ni kuma mai tsarkakewa to kaga da ambata ta dahura wannan babu matsala wani samma aiban ana ambatanta wadu'an bi fatihil wawi ko ko ko kuma wudu'an din alu a wata akwai wata lugga da ake cewa taimama alwala saboda me da kauli da mun faɗin manzo alaihi salatu wassalam yace at-tayammum yin taimama wudu'ul muslimi shine alwalan musulmi idan lai najidil ma inda ya samu ruwa ba eh akwai kalashi idan bai samu ruwa ba to taimama ita ce alwalarsa ويقض منه أيضا أنا لقوا لي لك وأن القول لن رسالة أن على الزوج واجبي لأكم مجي أن يأتي بالماء يزوى دما كان للمرأة لطهورها ko domin wankan sa na janaba ya kawo mata ruwa domin wankan haila kai wa wudu'iha da ruwan alwalanta in an zo da wacce ruwaya ta farko fa hatta ya jida ba ruwaya da aka ce hatta ya jida ba ashe ɗiban ruwa a kawo gida wajibin miji ne ba wajibin mata ba ba tura mata rijiya ta ɗebo ruwa ko ta je kogi ko ta je famfo ko tuƙa-tuƙa abin da yake nufi kenan eh wajibi ne Allah zoji an yi ake bil ma'ilil mar'a ya kawo wa matan nan ruwa liduhuri ha domin yin tsarkinta na haila ko na janaba wa wuduri ha da kuma ruwan alwalanta bishira'in ko da saye ne mu yanzu ba sayan ruwa muke ba to shi ne zai saya ba ba ita ba au gairi ko wani sa in ɗebowa za a yi shi zai je ya nemo ya kawo ba ita ba wa huwa al-mashhur wannan shine qawli mashhuri da annahu domin shi ruwan sha da ruwan alwala da ruwan wanka min jumlati nafaqati yana daga jumlar ciyar da ita da aka dora maka a gun daura aure irin su malam isa haka wan nafaqatu wasu kuna ko Allah zauji bi kadri halihi wa haliha ba suna faɗa ba su ba daura aure to shi mana cikin nafaka yi mana ruwa yana cikin nafaka da ake tsula wa miji a wajen sharuɗan aure wanda faƙatu ciyarwa wasu kuna da gurin kwana Allah zauji yana kan miji bi kadri halihi da gwargwadon halinsa gwargwadon samunsa kenan wa haliha da kuma gwargwadon halinta ina fata an gane sai halin ya haɗu biyu. Sai nasa ya samu, sannan nasa halin in ya fi nasa yake samu. Idan shi talaka ne, ta sani, tana mai daraja ko mai kuɗi ta aure shi, to dole sai haƙuri da gwagwadon halin kar ta tsora masa abin da ba zai iya. In kuma yana da hali, kuma ya auro ita ma mai hali, to dole ne ya ciyar da ita ya tafatar da ita gwargwadon halin shi ne bi kadari halihi wa haliha to shi ma ruwa min jumlatin nafaqatiha wa yukabu minhu aidan ana riko daga wannan kauli dai annan man lam yajid al duk mutumin da bai samu ruwan wanka ko alwala ba laysa lahu idkalu janabati ala nafsi baya halatta ya tsola wa kansa janaba shine idkalu janaba in ba ka da ruwan wanka ka sani to bai halatta ka yi jima'i ba wa huwa qawlu maliki wanda shine faɗin imam malik rahimahullah fil mudawwana da kafil mudawwana ka gane shi yasa mai ahlari yace maka wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'il barid an yati zawjatahu hatta yudda al-alata illa an yata lima fala shay'a alayhi wannan karatun ne ashe a cikin mudawwana ya samu fi qawli maliki inda jima'i ana cikin sani da nishadi ake yin sa ba kamar mafarki ba mafarki ba kai ka shigo wa kanka da janaba ba ita ne ka shigo maka amma jima'i kai ne ka shigo wa kanka da ita saboda haka bai halatta ba sai ka tare da ruwan wanka an ka san ba ka da ruwan wanka to bai halatta ka yi jima'i ba wa haza amma fa wannan ka'ida ko wannan sharadi na sai akwai ruwa sannan ai jima'i malam ya duru bihi matuƙar rashin yin jima'in ba zai cutar da shi ba. In ya zama Allah ya tara masa ƙarfin sha'awa, kuma ya kwan biyu bai yi sha'awar ba, bai yi jima'in ba, kuma yanzu sha'awarsa ta motsa. Idan yanzu bai yi jima'in nan ba wai don ba ruwa, to zai iya gamuwa da jinya. Ka gane ai, ya ce ka ɗuli muddatin kamar tsawon zamani rabansa da yin jima'i. kuma sai yanzu sha'awar ta motsa saboda ya gama ta kuma sai ya laluma babu ruwan wanka in bai yi ba kuma zai cutu to wannan ya halatta yayi jima'in sa in ya tashi ya taimama yayi sallah au duli bur'i jurhihi ko kuma tsawon warkewar rauninsa in ka ne bi in raunin yana tare da shi baya iya yin wanka sai dai taimama kuma gashi yanzu yana so ya yi jima'i sha'awa ta kama shi in ya yi jima'in nan ko akwai ruwa ba zai iya yi ba saboda launi a jikinsa kuma inda ya jima'in ba zai cutu to wannan ya halatta ya yi jima'in ya yi taimama ya yi sani fa in ɗalatul muddatu idan zamani ya yi tsawo da wannan launin har sha'awarsa ta taru kuma launin bai warke ba kuma ba zai iya zuba masa ruwa ba to fa innahu ya dau zai taki matar wa ya taimamu ya taimama ya yi sallah amma in ba wannan larura to bai halatta ya yi jima'i ba sai ya tana da ruwan wanka alhamdulillah sai ne yawa ya saba shari'a ya aikata haramu na za mu tashi askari kitabu salatu safar tashi na tamanin da biyu kitabu salatu safari littafi da zai mana bayanin sallar tafiya bi ma'ana sallar ƙasar wal da sallar tsoro a wajen yaƙi wal jumu'ati da sallar jumu'a wal idani da sallar idin nan guda biyu idin azumi da idin layya wal istisqai da sallar roƙon ruwa wal kusufi da sallar kisfewar rana da wata masafatul qasri zai fara da ta farko salatul qasri a safari masafatul qasri nisan da ake yi masa ƙasaru sittatu ashara sittatu ashara farsaka farsaki goma sha shida ne kaga wannan adadi mai murakkabi daga sha ɗaya zuwa sha tara gashi ya zo a matsayin kabarul mubtada masafatul qasri shine shine mubtada sittata ashara farsaka shine kabarul mubtada marfu'in bi fatahatin ko zahira لأنه من الأعداد المركبة بلا قتل ستة بدد قبل المبتدان كذلك أي ستة عشر فلسكة فلسكة قوم شاشدا غير ملفقة أما بند هدعوا دا داوة بقى هدعوا لصاف زوا دا داوة تفير كدي سيتا كي فلسكة قوم شاشدا وفي البحر إذا أتكنت يكون فا yawmin wa laila tafiyar yini da kwana ana sa alamar kilomita ne a teku yawa hukuncin yana saba idan a tudu ne farfaki goma sha shida shi ne mil arba'in da takwas amma ana cikin teku ne to sai ni tsibirin da za ka ko garin da za ka a tekun sai an wuna an kwana ana tafiya sannan za a ji to daga ka shiga teku an fara tafiya in sallah ta kama ka sai ka fara kasar ko da kana hango gari amma dai ba za ka yi kasar ba sai inda za ka je a tekun ya kai yini ta kwana wakila aka ce in safara ma'a sahili a wani kauli idan zai yi gulaguran nan a teku ma'a sahili amma tare da gaba to fa kalbari wannan kamar a tudun kasa ne min farsaki goma sha shida sai ya yi kasar a cikin ruwan ne amma yana ganin bishiyoyi da tsulai da namun daji na tudun ƙasa ba tsakiyar teku aka shiga ba gefe gefe ai ka sa akwai garuruwa na gabar kogi wanda ake shiga daga wannan gari zuwa wancan gari duk a baki kowanne yana ba gabar kogi kuna tafiya a cikin tekun amma kuna hangowa tudun ƙasa da bishiyoyi da garuruwan da kuke wucewa to wannan aka ce idan ana ganin gaba to shi ma kamar tudun ƙasa ne farfaki goma sha da mil arba'in da takwas ya ce wa fin lujjati in kuma a cikin zurfi ne fi baharin lujji cikin teku mai zurfi ko shi ne lujja to bis zamani ana lissafi ne da zamani shi ne yau mun walaila ka gane ai yawon walela da ya faɗa kan shi ne alzaman idan ana ganin gaba to fa kalbar ne idan kuma a cikin zurfin teku ne ba a ganin tudun ƙasa gabar da yamma kudu da arewa duk ruwa ne sai ka ga kamar ruwan ya haɗe da sama to wannan ana lissafin zamani ne shine awa ashirin da hudu nisan in ya kai awa ashirin da hudu shi kenan sai ka fara yin ƙasar fa in ma da fi asna'iha a cikin tafiyar da yake a tudun ƙasa ko a cikin teku da ake ganin gaba idan a cikin tafiyar idan ya wuce ta wajen iyali fa in mara fi asna'iha bi ahli idan ya wuce ta wajen iyalansa a cikin tafiyar yana da mata a Hadeja zai je Kano to dan in ya shigo Hadeja to zai fara cika sallah ne saboda shi ma yanzu ɗan gari ne tun yana da mata duk garin da yake da mata an ya shiga zai fara cika sallah to fal ibratu abin da zai lura da shi bima wara'ahum da abin da yake bayan su yanzu in ya tashi niyyarsa zuwa Kano alal misali amma ya da mata a Hadeja to yanzu da farko zai duba daga nan zuwa Hadeja ya kai a yi kasan ba daga nan zuwa Kano tunda tunda Hadeja ba garin sa ne to sai ya fara yin kasaru daga ya shiga haɗe da sai ya fara cika sallah to in ya tashi ba zai lissafi kuma daga gashiwa zuwa kano ba daga haɗe da zuwa kano ya kai a yi kasaru yi mana yi mana shi ne fal'ibratu bi ma wara'ahu abin da zai yi izina da shi da abin da ya biyo bayan ahalin nasa ba a can garinsa da ya taso ya gane da can nasa wal mashuhuru qawli mashuhuri dai annal kasar yin sallar kasaru sunnatun sunna ce tun ruba'iyya a cikin mai raka a hudu akwai da suka ce wajibi ce in dai ka fita tafiya ta kai ka cika sharaɗin kasar kawai dole kai kasar amma kauli mafi inganci sunna ce in ka cika sallah sallah ta inganta sai dai ka bar sunnar ka baka samu cikakken lada ba matafiyin da ya raka a biyu ya fi kai matafiyin da ka cika sallah saboda Allah yana so in yi langwami a karɓi langwamin fayuqsiru yana yin ƙasarun ruba'iyya ne idza jawo da basati nal misri dan ya ketare gonakin birnin garin su da yake noma ka gane ai gaira mun tabir rufqa amma banda wanda yake sauraron abokanan tafiya ko da ka ketare gonakin garin amma kun yi alkawari akwai abokin tafiya da ya fito a jajimaji ko zai fito daga karasuwa ku haɗu a jajimai in ya fito tafiya ta tabbata in bai fito ba to tafiya ta watsi to yanzu daga gasho ba za ka fara yin kasar ba sai ka je jajimai in ya fito kun fita tafiya ta tabbata sannan ka fara kasar tun da an ba ta tabbata ba dawowa za a yi ko da an ƙetare gonakin fa in dai kana sauraron wani abokin tafiya shi ne rufka jami'a na rafiq wa fil audi a cikin komowa kuma yana yin kasaru ne tun daga inda ya balo yana dawowa ila haifu ibtada'a zuwa inda ya fara in ya zo wajen gonakin mutanen garin su ba sai ya shigo gari ba in sallah ta kama shi a gurin zai fara cika sallah inda anan aka ce ya fara kasaru a fita to a dawowa kuma anan zai fara cikawa fa in ajma'a iqamata arba'ati ayyamin idan ya haɗa niyyar zaman kwana hudu a cikin garin da ya je guda guro wanda ba matarsa ɗin to a tamma sai cika sallah duk garin da ya je yana ƙasar in a niyyarsa zai kwan hudu a garin nan kafin ya wuce ko kafin ya dawo gida to daga ya shiga garin sai ya fara cika sallah ka gane ai amma dan ya shiga gari ko zai kwana in dai ba zai kai kwana hudu ba a niyyarsa to zai ci gaba da yin ƙasarsa har ya tashi ya bar garin la fi qasidi qada'i hawaijihi ba wai niyyarsa ta kwana hudun nan ko kuma kwana hudu ya riske shi a garin ba a cikin nufin wato biyan bukatunsa ba kwana hudun shi niyyarsa yau in ya samu bukatarsa shi gobe ma zai fita sai kuma hali ya kama bukatar ba ta samu ba har aka samu fiye da kwana hudu har yanzu zai ci gaba da yin kasar kamar direbobi masu zuwa garuruwa masu zuwa Legas ko direbobin tanka da za su je ɗaukan mai kaga in suka je su ba zama ya kawo su direba in ya shigo Legas yau in ya sauke abin da ya kawo gobe ya samu lodi fitowa zai je zo na yi ko haka nan direban tanka in ya je depot in dai yana samun lodi yau wani ma ba zai kwana ba zai fito ka gane ai to idan aka ce maka gobe za a samu ko jibi ko gata da sai kwana hudu ba sai ka zauna zaman jiran wannan lodin to za ka ci gaba da yin ƙasarunka ko da kwana ukun ya cika aka ce ba za a samu ba sai gobe ko jibi ka ci gaba da ƙasarunka kai dai niyyar ka ba ka da niyyar kwana hudu sai ranar da aka ce kai abin nan da kake jira fa yau ba zai samu ba sai an yi kwana hudu ko biyar kuma kai da za ka zauna ka jira to ka ga yanzu ka san zaman da kake yi na kwana hudu ne to wannan sai ka fara cika sallah walau azama alaiha ko da zai yi niyyar yin kasaru ba da salati bayan ya yi sallarsa ya cika sallah ko bala i'adata babu sakewa wato alaiha din ala arba'ati ayyamin din fa niyyar sa gobe ko jibi zai wargare yana yin kasaru ko sai da ya idar da sallah ya yi sallama sai kuma niyyar kwana hudu ta bujiro masa shine shine azama to fala i'adata ba zai sake ba tunda sallah yayi ta bai da niyyar kwana hudu wa fi asna'iha in a cikin tsakiyar sallar ne yayi raka'a daya ko ko yana cikin tabin da yi sallama ba sai yanke shawara zai kwana hudu a garin nan to yaj'aluha nafilatan sai mai da ita nafila to inna mal abalu bin niyya tun da bai kai ta ba niyyar kwana hudu ta shigo to yanzu ba farilla yake ba nafila ce idan ya sallame nafilarsa sai ya tashi ya yi kama ya kawo raka a hudu cikakku tun da yana da niyyar kwana hudu to alhamdulillah sai ne ya bar mata
zama da tsari amma akwai yana wajen ka amma ake ya ya yan ka aika masu ka ne yanzu idan mutum yana mai dubura da misali amma nan gashiwa ce mahaifarsa sai ya kaura ko zama ya kama shi a can ya yi aure ko ya tafi da iyalinsa ta ga yanzu gashiwa ko akwai uwa da uba ba kunta ido kuma kasar zai yi in dai ba zai kai kwana hudu ba in dai ba da mata ko da kuma ya baro su ƴaƴayensa a nan ko ya aular da su ko ya da ƙananan ƴaƴa suna makaranta ko wani abu wannan ba za su jawo masa kasar ba mata ita ce take rike mutum ba ba ƴaƴa ba yawa yawa ina za mu tashi to shafi ɗari da tamanin da shida to ƙa'ida ta tafi'in alƙawa'id na'ibul fa'il abin da ake ce masa na'ibul fa'ili ismin suna ne marfu'u abin yi wa rufu'a halla mahallar fa'ili da ya zauna a mazaunin fa'ili ba da hasbi bayan shafe fa'ilin amma a ce daraba Allahu masalan daraba fi'lu madi Allahu fa'ilun marfu'un masalan maf'ulun bihi mansubun to sai aka ce da masalun to wannan masalun din shine maf'uli halla mahallal fa'ili sai ne ya zauna a mazaunin fa'ili ba da hazbi bayan an shafe fa'ilin da an ce daraballahu an ambaci fa'ili masalan sai aka ce duriba to masalan din nan sai ya dawo gurbin Allahu sai ya zauna sai a ce masalun wannan shi ake ce masa na'ibul fa'il za usnida al-fi'lu ila na'ibul fa'il idan aka jingina fi'ili zuwa ga na'ibul fa'il ba zuwa ga fa'ili ba aka ce balaballahu wannan an jingina shi zuwa ga fa'ili amma aka ce zuriba masalun an jingina shi ne zuwa ga na'ibul fa'il wa kana madiya kuma fi'ilin ya zama madi to duk ma'awwalu za a yi rufa alhalakun farko daga balaballahu sai a ce zuriba kaga an yi rufa na farkon daraba ya koma duriba wa kusura harfin lazi qabla akirihi sai a kasaranci harafin da yake gabanin harafin ƙarshe na biyun ƙarshe shine mai ra da an ce ba ra ba yanzu a ce buri ba a kiri hidin shi ne ba ko to wanda yake kafin na ƙarshen ita ce ra to sai a mata kisra wa kusura har kullabi qabla akiri shi ne buri ba kamar akala akala zaidun da'aman sai a ce tukila da'amu an cinye abinci to kaga na biyun ƙarshe ya koma kisra na farko ya zama rufuwa ukila wa in kana mudari'an in ko filin ya zama mudari'i ne da aka ce yadribu zaidan ko to sai a yadribu zaidun amra to dun ma'awwalu sai a rufu'a na farkonsa duriba ko wa fiti al-harfu allazi qabla akhiri yudrabu kai yudrabu daga yadribu sai zama yudrabu wa fita a rabu da sai a fata an tara fin da yake gabanin na ƙarshe ita ce ra an ce guri ba to abu zai yi durabu kaga ran za a mata fata aiki wal fi'lu alladhi yahdusu fi hadha taghyiru duk fi'ilin da irin wannan jirkita yake faruwa gare shi yusamma mabniyan lil majhuli ana ce masa abin ginawa lil majhuli ka gane ai fi'ili zuriba sai a kai masa mabniyun lil majhul shi kuma maf'ulin ladhi lam yakun fa'iluhu sai a kai masa na'ibul fa'il na 20 na 92 idan kana na'ibul fa'il mu'annasan idan na'ibul fa'il ya zama mu'annasi ne to kana fi'lu mu'annasa shi ma fi'lin zai zama mu'annasi alhamdulillah sai ne yana da nawa ماذا تجد القائدة فهم تندبي فتح القائدة al'asma'u sunaye sunayen abubuwa jami'uwa mu'urabatun dukkan su abun yi wa irabi ne rufu'a da fata da kisra tana shiga illa alfazan sai dai wasu lafazozi mahasura ababen iyakancewa taqaddama zikrul kasiri min hasil babil madi ambatan mafi yawa daga cikin sunayen da ba a musu da irabi ya gabata cikin babin da ya shuɗe a baya akasarin sunaye suna karɓar irabi sai yan kaɗan wasu lafazozi wanda aka istisna'i da su ana gina su ne ba a musu lirabi alwa'u irabin ismi nau'o'in lirabin suna salasatun guda uku ne rafu'un akwai rufu'a nasabun akwai fata jarun akwai kisra su ne nau'o'in lirabi ka gane bai kawo su kun ba saboda baya shiga suna al'asulu fi rafin ismi asali cikin rufu'a suna an ya kuna jidammati ya zama da wannan don malan kwasawar kan nan wasu nubu an ha alifun amma alif yana mayewa wannan rufu'a fil musalla cikin suna na tasiri abin biyantawa wa wawun da kuma wawu yana mayewa wannan rufu'a fi jami'in muzakkarin salim cikin jami'in muzakkarin salim musulmuna mu'minuna din wa asma'il kullun da kuma sunayen nan guda biyar abuka hamuka kuka akuka ko zumali to wannan wawun shi ne alamar rufu a cikin asama'ul kamsa alhamdulillah dole lemu ɗare maka ba ƙura ne Babi na ashirin da nawa? Babi na ashirin da shida? babu ma ya hilu da rajulu min imra'ati wa hiya haid babu ne da zai mana bayanin abin da yake halatta a jikin matarsa wa hiya haid a lokacin da take jinin haila me yake halatta a jikin miji a jikin mata yake halatta ga miji a lokacin da mata take jinin haila حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا ولم تسال رسول الله ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ta ma yahillu li min imra'ati me yake halatta gare ni daga jikin matata wa hiya ha'idu a lokacin da ita take jinin haila fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi yake li tashudda alaiha izaraha lalle ne ta daura jautanta a jikinta zani kenan yana nufin ta daura zani daga cibiya zuwa ƙasa ثم شأنك بأعلاها sannan kai sha'aninka da saman jikinta bi'ala ai bi'alal izari daga saman zanin abin da ya je har kai ka iya yin abin da ka ga dama kaga nan bai yi sina'in baki ko kunne ko hamata ko hanci ko ma ina ne banda da ya kasa da izar banda kasa da cibiya wa hadathani an malikin عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تاكسا مرتجعة تنا ميكونشيا مع رسول الله تعالى من الله صلى الله عليه وسلم في صوب واحد أشكي ما يفي ɗaya in lokacin sanyi ne suna ruhuwa da manzo Allah a cikin mayafi ɗaya inda miji da mata ne wa annaha qad wasabat ko wani lokaci ta zubar da jini وثبت زبر دجيني شديدة من أنني فقال لها رسول الله ثم قال سلم عليك متى ما لك ليس عليك لعلك نفسك وتكيلا سن جن هيلاني يعني أنا فعل هيبة بعيد من ديكي ما يا كلا نفسك دك أنا جاء والجن داما قال زبر جن أتدي شيء نفاسك ونزلت لعلك نفسك wataƙila jini kika yi ya'ani alhaila yana nufin jinin haila wa ƙala ta ce na'am ƙwarai ko jinin haila ne ya zo mini ƙala suna kwanta fa shimfiɗa ɗaya da jinin ya zo sai ce shuddi ala na suke izaraki ki ɗaura wa kanki jautanki sun ma'udi sannan ki komo shimfiɗa ko sun ma'udi sannan ki komo ila maru da ake zuwa wajen shimfiɗanki ya nuna maka manzo Allah baya kaurace wa matarsa baya kaurace mata a shimfiɗa wajen tana jinin al'ada sai dai akwai iya gulbin da aka yi iyaka wanda ba a so a ƙetara wa haddathani an malikin an nafi'in anna ubaidullah ibn abdullah ibn umar arsala ila aisha ta ya yas'aluha ya aika wa sayyidina aisha yana tambayarta hal yubashiru rajulu imra'atahu wa hiya ha'ibun shin miji zai iya rungumar matarsa tana jinin haila maƙalar ce da ta shudda ibara ala asfaliha lalle ne ta ɗaura zaninta ko jautanta a ƙasan jikinta daga cibiya zuwa ƙasa tun mai ba shi ruwa sannan ya iya rungumar ta insha a ina ga dama wa da sani an malikin annahu balagahu labari ya same shi anna salima ibn abdullahi salim dan abdullahi da sulaiman ibn yasar da sulaiman dan yasar su'ila an tambaye su su su biyu an yi ha'idi game da mizunin haila hal yusibu ha zawjuha shin mijinta zai take ta zara ata tsura idan ta ga daukewar jini shi na tsura qabla an tagrasila kafin ta yi wanka fa qala su bi duka suka ce la ba zai take ta ba hatta ta duka sila ta yi wanka kaga irin wancan hukunci na risala da da hashiyatul adawi kaga nan so aka yi har sai ta yi wanka shi ko ta yi taimama ta yi sallah kenan ba za su sake ta ba ba za su sake ta ba ta tabbata sila sai ta yi wankan haila alhamdulillah amen tajul jami'u lil usul hadisi na nawa shafi na ɗari da goma sha ɗaya alfasulu sani fasali na biyu fi adabil gusuli cikin ladubban wankan janaba da wankan yana da wankan biki wa hukumul hammami da kuma hukuncin bayan gida toilet kenan wanda aka gina ake shiga a yi wanka tunda wanka ai ba a titi ake yin sa ko ya shiga hammam toilet sannan a yi shi an ummi hani binta abi talib an daga ummu hani yar abu talib yar wasu sayyidina ali تقول كنا cewa ذهبت إلى رسول الله na tafi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amal fati shekarar da aka yi fatu makkata wato a garin makka din kenan fa wajadtu sai na talar da shi ya fita tudu yana yin wanka irin bayan gidan nan da ake ginawa saman ba alfa ba ka gane ai wa fatimatu isna na fatima tasturu tana suturce shi da wani mayafi nata wato wurin da yake wankan an kewaye amma babu cikakken sutura sai ta kuma ta zo ta tsaya da mayafin da tana kare gurin kada a hango shi faƙali da manzo Allah ya ji zuwanta yake manhaji wace ce wannan qultu idu ummu hani sai nace ana ummu hani ni ce ummu hani kaga nan kamar ya nuna halaccin gurin da aka gina dan ayi wanka kadai ba gun da aka gina dan ayi kashi da hudayi rawahu al-qurmutu illa aba dawud an maimunata qalat tace wa za su lina sallama ma'an na ajiye wa manzan Allah sana sallama ruwa suna nufin ruwan wanka wa fatartuhu sai na suturce shi da wani abin suturcewa fakta sala sai yayi wankansa rawahu muslimu ana aisha kale tace kuntu abtasilu na kasance ina yin wanka wa ana ni wanda biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama min ila'i wahidin daga ƙwarya ɗaya ƙwarya ɗaya ruwa ɗaya kowa yana ɗiba yana yin wanka. Mafi ruwati a cikin wata ruwaya, yace min ƙadahin muna yi da wani ƙwarya ko ƙoƙo, muƙalu da wani faraku ana ana ce masa mataki. Alfarak da fatataini ana karɓar shi da fata a guda biyu ta fadara faraku. Yace ina'un wani ƙwarya ne ya sauwace tata ashara raɗilan yana yalwatar raɗal goma sha shida. kaga ya wuce ƙwarya ya kai masaki tattalibu aidina fi yace hannayenmu tana sassaɓawa a cikinsa lokacin da zai ɗebo daga ƙwale ni na kai hannu lokacin da ni zan ɗago shi ya kai hannu ina fata an gane za da fi ruwayatin eh mai ruwayar ya ƙara a cikin wata ruwaya yace minar janabati wankan na janaba da nake kuntu aktasilu ana wanda zai sa sallama ko min aljanabat sannan min ina'in wahidi rawahul kamsas barawaita biyar suka rawaita wannan yana da tsawo alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإجلاله العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله